أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu sarin mana kusa da na nesa yana muku sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya saki dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na fasar littafin risala na al-imam Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala wanda yau shine halkan mata goma sha uku kuma za mu tashi a babi na goma na goma babin da zai mana magana akan sifar watan yin sallah da farillan sallah din da kuma sauran abin da yake ya sadu da ita sallah din na nafilola da sunnoni wanda shine babi na goma kuma wannan karatu kamar yadda na faɗa cewa ba mu tsawaita dogon bayani da yawa sharhi da yawa saboda kasancewar mun yi waɗannan karance-karance tun daga kawa'idi a hadari a shimawi a iziya kaga don mun yi wasu to kuma kaga duk abin da in dai mutum ya tsaya ya fahimci can karatukan da muka yi da kyau wannan duka abin zai zo mashi da sauki duk yanda an ka karanta an ka fassara zai fahimci abin da ake nufi a wurin saboda haka kuma gashi risala kaga ta tsara su yawa in muka ce zamu tsaya wannan sharhin to halakatun natan za su yi yawa da yawa sosai da gaske to saboda haka shi wannan babi karatu ne musamman ma zai fi duk wanda mun kai a baya tafiya da gudu sosai saboda muna so yau inda so samu ne shi gaba ɗaya bayani akan sifar sallah ɗin har zuwa sallama ya zama mun samu don mun ɗauke shi gaba ɗaya a wannan karatun wannan halka ta masa yanzu saboda haka za a ji karatun ya ɗan tafi da sauri ba tare da dogon sharhi sosai ba muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya fahimtar da mu dukkan abin da zamu karanta ya ba mu ikon aiki da shi alfarma sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ma yake cewa babu babu sifatil amali babin siffar aiki fi salawatil mafrudati a cikin salloli abin farlantawa wa ma yattasilu biha da abin da yake saduwa da ita minan nawafil na nafilula was sunani da sunnoni ah wannan yana so ya gwada mana wannan babi sifar salloli shine sifatul babu sifatul amali fi salawatil mafrudati babin sifar aiki a cikin salloli abin farlantawa ko kace a cikin salloli na farilla da yayi to shine zai yi bayani akan su sannan ya ce ma yattasilu biha da abin da yake saduwa da ita sallah dinnan ta farilla minan nawafil na nafilula ma'ana shi ne wanda yake nufi kamar irin raka'a biyu da kamar sallar da ake yi ta nafila kamin sallar azhar in lokacin azhar din yayi kaga kamar ai sallar azhar ana yin nafila wannan tsakanin da kuma bayan an gama sallar ta azhar din nafilar da ake shi ma bayan bayan ta duka shine yake magana zai magana kai da kuma irin nafilar da ake yi kamin sallar la'asar bayan lokacin nata yayi amma an sani ita ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar din har sai rana ta faɗi sannan da kuma nafiloli da ake yi bayan sallar magariba da kuma waɗanda ake yi bayan sallar isha dukan su zai magana gaba ɗaya cikin wannan babi to shine ma'anar abin da yake saduwa da ita minan nawafil na nafilola sannan ya ce kuma wasu sunani da kuma sunnoni wato shine a sauran salloli su ma duka na sunnoni to duka dai zai bayani gare su a bayan ɗaya bayan ɗaya insha Allah wato shine sunnoni tun daga irin sunnoni waɗanda ba su haɗa misali da ita salloli na farilla kenan to shi din ne duk da yake su can ma zai masu nasu babi daban wanda zai magana sallolin da ba su haɗu da ainihin ita sallolin na farilla ɗin to dai a takaice zai yi bayani dai nan cikin wannan babi tun daga farillai na sallah da sunnoni da mustahabbai amma dai tare da cewa kuma shi ba zai yi bayani in ya faɗa ya ce wannan farilla ne wannan sunna bane an fahimta zai kawo su ne gaba ɗaya shi kawai abin da yake so ya koya mana nan yanda aka yin sallah din kawai saboda haka magana cewa wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabi ne wannan duka mun riga mun yoshi a littafin baya saboda haka duk wanda yake shi yasa nake faɗa cewa duk wanda ya kiyaye karatukan da muka yi a baya da kyau to waɗannan din za su zo mashi a sauki to kaga nan wajen shi zai kawo mana sifar sallah ne gaba ɗaya amma ba tare da ya bambanta wannan farilla tare da cewa kuma akwai farilla ciki akwai kuma sunnonin cikin abin da zai faɗa akwai mustahabi cikin abin da zai faɗa amma da shi ba zai yi bayani ba ya ce wannan farilla ce ba wannan sunna ce ba ina fata mata wannan ne babi kusan haka watan zai zai kawo shi kuma kamar yadda aka sani dai a duka dai mun karanta tun daga can baya din cewa idan mutum malamai suna magana cewa idan mutum zai sallah amma bai san komai na farillan sallah ba bai san sunna ba bai san musahabi ba ko kaga malamai suke cewa shi sallah ta ta ɓaci amma ana cewa idan ya yi ta da kyau kuma ya kasance ya kudurci a cikin zuciya ta lalle akwai farilla akwai sunna akwai mustahabi an kace to sallah ta ce ta yi an gane yawa to wannan shine sannan kuma ko kuma ya zama bai san farilla ba bai san sunna ba amma ya zo wajen wani malami ne ya nuna mashi kaga yanda zaka yi sallah din kaga yanda zaka yi ya nuna mashi to koda bai san farillan ba wannan shi a farilla wannan shi sunna ba shi ma sallar ta ce ta yi to duka dai da sauran waɗannan ne duk dai malamai da sun yi wannan bayani to shi yasa dai yake da muhimmanci kwarai ko da baka zauna ka je kai karatun haka nan ba to ka zo wajen malami ka tambaya ka duk yanda ya kamata a yi sallah ka rika kokarin zuwa kana sallah cikin jam'i a wajen kana tare da malamai tare da limamin liman wanda yake masanin sallah din ta yanda zaka ga yadda ainihin ake gudanar da sallah din ne bayan ka tambaye shi kuma kaga zaka gani a practical ya maka don gashi an zo wajen sallah kaga kaga yanda yake yi to shikenan sallah mutum ta yi lahiya lau to muna fatan Allah ya taimake mu sai malam ya ce wal ihramu abinda a halama fis salati a cikin sallah shine an ta kula ka ce Allahu akbar Allah mai girma abinda yake nufi shine abinda zai saka wanda zai zama shine niyya ka shiga cikin sallah ga dangana shine ma'anar halama din to watan yin kabbara gani saboda haka mutum yayi niyya bayan kayan niyya kuma sannan sai kai kabbara halama kuma malamai suna cewa mutum ya hada tare da niyya din kayan niyya sannan sai ka yi ita wannan kabbar harma din kada ya zama kai kabbar harma amma ba ta da niyya ba in ya zama kai ba da niyya ba to kaga ba abin da kai ba abin da yake tabbata dole sai da niyya to saboda haka shine yake cewa ita harma din nan a cikin sallah shine ka ce Allahu akbar Allah mai girma sai ce kuma wannan kalma ta Allahu akbar la yujzi'u ghayru hadhihi al-kalimati wani wannan kalmar ba ya isa ma'ana shine kamar sai ka ce Allahu a'azam marmakin Allahu akbar ba zai yi ba aka bar nan da shi ake bukata ka ambata to kaga wannan shi yasa aka ake so musamman aka ce wanda zai iya fadi ne da kyau da larabci din ba tare da ya bata mashi ma'ana ba amma akwai wasu malaman da suke cewa mutum ya zama baya da za a yi ba zai iya taba fadin shi wannan kalmar ta larabci haka da kyau ba zai shi ba daidai ba suka ce to an ba shi dama ya shiga da niyya a wata niyya wadda ba ita din ba wallahi da ya alam amma dai kaga dai kalmar Allahu akbar dai kaga mutum ya kasa iyata komi rashin sanin larabci ne da shi ai kaga dai Allahu akbar yana da wahala ce mutum ya kasa koyon shi kashi ana yawan faɗi a kowane lokaci cikin sallah da yawa aladanai a kiran sallah a kuma ita ta da sallah din da kuma cikin sallah gaba ɗaya duka kaga yana da wahala dai a ce mutum bai iya Allahu akbar ba wannan shine ah to shine yace don haka sai mutum ya faɗi Allahu akbar sannan bayan mutum ya wannan Allahu akbar sai ya ce kaga nan duk in ka diba nan gaba ɗaya ya faru mana kaga ai nan ne tun daga ita harma din na ai farilla ce fara mana ita amma kaga bai ce farilla ba amma dai an bace ta kurum ita kabbar harma din kaga farilla ce sai ce bayan wannan watar fa'a dai ka sannan sai ka daga hannunka hannuwanka hazwa manki bai ka daidai da kafadunka audu na zalika ko kasa da haka nan abin da yake nufi shine lokacin da zaka yi ita wannan kabbar din sanda zaka yi kabbar harma din bayan kayan niyya zaka ci Allahu akbar to ka daga hannuwanka hazwa manki bai ka daidai da kafadunka ma'ana ya zama sun kawo saiti da kafudunka ya ce audu na zalika ko kuma ƙasa ga kafudun naka da kaɗan haka duk babu kuma ya yi sai ka yi wannan kabbara ɗin da haka nan shi kuma kaga ai mun sani wannan kabbara ɗin kaga ai daga hannuwan kaga musahabi ne mun sha karanta shi duk da yake wasu suna ganin cewa ko sunna ɗin ne sannan sai ce sun mata karɓu sannan sai ka yi karatu ma'ana bayan ka yi kabbara harama kinan sai ka yi karatu sai ce to fa in kunta in ka kasance fi subhi a cikin sallar asuba ne cikin karatun da za ka yi din to qara'ata jaharan sai kai karatu a bayyane kaga nan baya yanayin ita ma sallar asuba dai ba kaga haka sallar isha ita ma da magriba ko kaga ita ma duk a bayyane za a yi ta to shine yace fa in kunta in ka zama fi subhi a cikin asuba ne qara'ata jaharan sai kai karatu a bayyane bi ummil qur'ani da fatiha sannan in zaka yi wannan karatu din nan yace la tastaftah ba za ka buɗa ba bi bismillahir rahmanir rahim da bismillahir rahmanir rahim fi ummil qur'ani a cikin karatun fatiha wala fi surati ko kuma a cikin karatun sura allati ba'daha wannan wadda aka yi bayan ta kaga anan da yace mutum ya kabbar harma kuma ya ainihin watan bayan ya kabbar harma sai kuma ya ci gaba da karatu kaga bai kawo ko du'a wal istiftahi da malamai suke cewa ba ko yawa to saboda shi a malikiya kawai da kai kabbar harma kawai sai ka ci gaba da karatu ne ba za ka watan tsayayin du'a wal istiftahi ba to saboda haka amma dai an sani kuma wannan ya zo dai a hadisi ko wanda manzon Allah sallama yana yin du'a wal istiftahi din nan wanda ko an ruwaita wanda manzon sallama idan yayi kabbara to yana dan yin shiru kadan sai ya karanta yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi اللهم نقني من من من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد an ce an rece wannan cewa manzan salama na haka nuta amma da shi a malikiya fatan in ka buɗa za ka ci gaba ne da ainihin karatun to wannan shi ne to shi ne ya nufin cewa watan sai mutum ya harma kuma wannan bayan duka cikin wannan harma din nan ana cewa abinda yasa ya faɗa ya kawo shi din saboda kasancewar ya zo shi ma a hadisi ko miftahu salati ad-duhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu to wannan kaga shi ne a cewa mabudin sallah tsalki alwala kenan bayan mutum ya tsalki alwala da kuma ya ce abinda har ma cikin ta yin kabbala abinda a fita daga cikin ta kuma mutum ya gama shine sallama to wannan kaga shine a to wannan dai shine da ya saka shi abinda yake magana din sannan a kuma kamar yadda aka sani ta kabbala har ma din nan da tsaya yake so a yi ta ba a ba a yadda mutum da tsayuwa ga shi mafarlan duka dai wannan mun sha karanta su a baya ba ba ba ka yin kabbala har ma da zaune da tsaye za ka yi ita wannan kabbala ta harma din haka nan dai duka dai za mu dai karanta insha Allah da kuma dai sauran wanda muka washan baki to shi ne ce bayan kai wannan ne kai kabbala harma din nan ka daga hannuwan naka jeje ka naka sannan bayan kai wannan sai ka fara karatu eh shi ne sai ka ci gaba da karatu wanda za ka ci gaba da karatu din kamar da muka faɗa ba sai ka fara da wannan da wadda ta hidin ba da haka shi a wajen Imam Malik ba za a yi wannan din ba kuma akwai wata addu'a bayan waccan da muka karanta yanzu ta hadisin bayan ka yi kabbar halma din kamin fara karatu ana cewa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka duka ana karanta shi ma to shine yace bayan ka yi haka nan la tasabta ba za ka buda ba bi bismillahir rahmanir rahim da yin bismillahir rahmanir rahim ba kai tsaye abin da yake nufi a cikin bismillah ko a fatiha ko a cikin fatiha ko a cikin karatu sura ba za ka yi bismillah ba wanda wannan an sani a malikiya malikiya da ma makruhi ne yin bismillah din amma mun karanta kuma cewa ko tun daga cikin ishmawi da muka karatu ya kawo cewa wanda yake magana cewa dinnan wal mashhur fil basmalati yace magana mafi shahara a cikin yin bismillah wa ta'awuzi da kuma yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin sallah yace al karahatu kawai makruhi ne a malikiya fil faridati a cikin sallar farilla dunan nafilata amma banda nafila da haka makruhi ne ba haramun ba malikiya din ma ba yace amma duk da haka nan wa an malikin an samu an malikin qaulun wa'an malikin an samu daga imam maliku kaulin bil ibahati an samu zance cewa da halacce bismillah din a cikin sallah sannan wa'an ibn maslama ta an samu daga ibn maslama shi kuma yace annaha mandubatun mustahabbi ce ita yin bismillah din nan yace wa'an ibn nafi'in an samu daga ibn nafi'in shi kuma wujubuha yace wajibi ne sai an yi ita bismillah din nan to kaga can mun ji cewa dai wasu ma sun tafi akan cewa a yin bismillah din nan makaruhi ne wasu kuma sun tafi cewa bismillah din nan halal ne wasu kuma sun ce a'a mustahabbi ne sun ce ma wajibi ne shi yasa shi a mazhabar ma Imam Shafi'i wajibi ce in kai sallah baka yi bismillah ba wurin karatun ka sallah ka ta bace a wurin Imam Maliku shi yasa in ka diba littafin sharhin mukhtasar na Jawahirul Iklili yayi magana kan wannan shi ma ya kawo irin wannan magana wadda mai shi ma ya kawo na cewa an samo cewa bismillah din nan a cikin sallah din an ce mustahabbi ne an ce an ce makaruhi ne an ce mustahabbi ne an ce kuma halal ne an ce kuma wajibi ne ya kawo shi shi ma ya kawo kuma imam magana imam shafi'i har ya kawo magana al-imam al-qarrafi wanda yake cewa ai watan abinda a tsantsin dai kawai ayi bismillah din nan dai kawai saboda an kai bismillah din nan shikenan ka fita daga sabani domin in ya zama wancan da ya ce wajibi ne sai an yi to in ya zama shine daidai din kaga in baka yi ba kaga sallar ka ta samu matsala kenan to shi kuma imam malikun dama ko can shi makaruhi ne ya ce kaga shi a waje ne ko da yi ka yi ba laifi ka yi ba sallar ka lahiya lau take ba ka da komi na laifi to shi yasa kaga kuma mu ma a shewa tijani da malam mashi ibrahim yasir radiyallahu anhu musamman a littafin da nashi na raf'ul malami amma rafa'a wa qabada ikidam bi sayyidina lami kaga ya yayi magana akan a yin bismillah din nan dai da hakan ka take ce ne yin bismillah da shi ne mafi da shi yasa kaga shi shewa ya tafi akan lalle a yi wannan bismillah din saboda ya samu hadisi da yawa wanda sun ka tabbatar da yin bismillah din wallahu alam ya yi bayani dai san mai fadi akai ah to wannan da shine amma da shahararren magana a malikiya makaruhi ne yin bismillah to shi yasa kaji ya kawo cewa la tasabtahi kaka buda dan bismillahir rahmanir rahim da bismillahir rahmanir rahim fi ummil qur'ana cikin karatun fatiha wala fi surati ko kuma a cikin sura allati ba da hawada bayan ta sai ce to in ka karanta fatiha fa idza qulta in ka ce wala dallin ma'ana bayan ka karanta gairil gairil maktubi alaihim wala dallin to in ka kawo nan wajen sai ya ce fa qul amin sai ka ce amin in kunta wahdaka in ka kasance kai kadai ne kake yin sallah din aw khalfa imamin ko kuma bayan liman wato kufiya ce kuma kana boye cewa amin din a in zaka ce din to nan ya gwada cewa kana cewa amin din ko kai kadai ka sallah ko kuma kana bin liman sai ce to amma ita amin cewa amin din nan wala yaqulu hal imamu liman baya fadin ita amin din nan fi ma jahara fihi cikin abin da ya bayyana karatu a cikin shi amma wa yaqulu ha fi ma asarra fihi yana fadar ta a cikin abin da ya boye karatu a cikin shi din ma'ana shine liman in yazo yana sallah in ya karanta fatiha yazo karshe ghairil maghdubi alaihim waladdallin to shi ba zai ce amin ba amma dai su mamu su za su ce amin din an fahimta shi ne abin da yake magana nan sannan wanda an sani a malikiya dai ba za shi liman din ba zai ce amin din ba an gane a malikiya liman ba zai ce amin ba idan ya ce gari mazubi alaihim walabda alina din to wannan shi ne sannan bayan haka sai ya ce amma wafi kaulihi iyaha a cikin faɗa ta shi liman iyaha gare ta ita cewa amin din nan fil jihar a cikin abin da ya karatu na bayanin nan to ihtilafin akwai sabani ma'ana shine ko da inda ya karatu bayanin din to akwai sabani shin yana cewa amin din ko ko dai ba zai ce amin ba to shi ma dai yace na akwai sabani wasu na ganin cewa dai yana iya cewa amin din shi da din wasu kuma suna ganin cewa a'a ba sai ya faɗi ita wannan amin din ba a cikin a karatun da yayi a bayanin din ba amma dai shi na boye shi wannan babu wani abun nan ne kai tsaye yana faɗa ta shi liman din ittifaqi ne wannan inda inda karatu ne na boye to yana cewa amin amma inda an adda sabani in yayi karatu na bayani ne wallahi alam yace bayan ka gama fatiha sannan sun mata qara suratan sannan sai ka karanta sura kaga duk wannan da muka karanta duk karatun sura din nan fatiha din nan da tsayawa gare shi duk mun ka san shi duk farilla ne ko sura karatun ta mun sani shi ma sunna da tsayawa gare shi ma duk mun karanta su dai can littafin mu na baya sannan sai yace sun mata qara suratan sannan sai ka karanta sura tunda a cikin karatun nan yana baka misali ne da karatun ita sallar asuba din sai ce sun mata karawa suratan sannan sai ka karanta sura min diwalil mufassali daga dogayen surori abun watan rarrabewa da bismillah aka ce wato shine surorin da dandanan ga masu sai a kawo bismillah cikin su to shine yake magana cewa diwalil mufassal din to wanda shi waɗannan surori da ake ce diwalil mufassal a malamai sun yi magana wasu sun ce daga farko daga farkon suratul hujurati ne har zuwa abasa shi ne sannan aka ce kuma wasu ce kuma yanzu dai daga farkon suratul shura ne zuwa abasa wasu ce kuma daga suratul jasiyati ne wasu ce daga suratul fatih ne wallahi da wasu ce ma da suratul najmi wallahi da ya alam sannan daga nan shi kuma can kasa akwai kisarul mufassal shi ma to shi kuma daga can kaga da za a dauka daga ita za a samu kasan akwai matsakaita kuma shine daga abasa din zuwa wadduha su kuma waɗanda suke su kuma kisarin fasal shi kuma daga wadduha zuwa watan nasi suratun nasi kenan to wannan da shi ne an ce abin da yasa ce masu wannan ne mufassal din nan saboda yawan bismillah da tsakanin su kaga ai tsawon surar nasu bai kai irin suratul baqara suratul ali imran da suratul nisa da da sauransu ba to wannan shi yasa ake ce masu mufassal din to shi ne ce sai ya karatu min diwani mufassal daga dogayen surori watan masu abin rarrabewa da yin bismillah shine daga bakin suratul hujurat zuwa a basa wannan tsakanin sai ya karanta surar da ta sauka gare shi sai ce wa in kanat adwala amma kuma in surar ta zama mafi tsawo min zalika daga wannan da yawan mafasal din to fa hasanu shi ma abu ne mai kyau don ya karanta wanda sun kafi tsawo kuma ba laifi bane ba yace wannan dai mutum zai yi wannan karatu ne bi qadri tagalisi gurgurdun duhun da akwai na jijihi a tun da ma yana baka misali da karatun sallar asuba in kaga akwai duhu ma'ana za ka iya karanta dogayen kwarai ta inda safiya ba za ta waye ba shi kenan sai ka yi ba matsala ba ne in kuma ka ga cewa dai a'a safiya za ta iya wayewa haske ya yi saurin bayana nan take kamin ka gama su to shi kenan sai ka karanta a matsakaita ne to shi ne ce bi ta gilisa gwargwajon duhun da akwai kuka ci jijihi wata jaharu bi qira'ata kuma kana bayyanawa da karatun ita wannan sura din da zaka yi din sannan sai ya ce fai za ta mata suratu idan sura ta cika mana bayan ka gama karatun sura kenan ka karanta ta daidai wanda an sani inda so samu ne kocin ita sura an hiso a karanta sura cikakkarta ya fi bisa da mutum ya ebi wani abu kawai na ayoyi ya karanta za ka samu da yawa wani lokaci sai ka wani yana sallah yana limanci amma dole sun yake sai ya karanto waɗansu surori a kowace ayoyi daga san sama bai haddace alkur'ani ba amma zai kokari sai ya haddace wasu surori ya taho da su dan a ji ya iya karatu ba haka ya kamata ba kuma ba sai ka a ka karanta abin da ya sauka gare ka na alkur'ani an ma fi su ka ka'ida a karanta surar sukutun inda cika kaɗi sai ka karanto ayoyi daban to wannan shine Allah ya samu dace to shine yace idan surar ta cika kabbarta sai kai kabbara fil hida ikalin ruku'i a cikin duka ka zuwa ga ruku'i sadda zaka dukawa ka ce Allahu akbar na ruku'i to sai kai kabbara ba sai kai ruku'in ka gama ruku'in sannan zaka yi kabbara ba sadda kake cikin dukawa to shine ma'ana sun kabbarta sai kai kabbara fil hida a cikin dukawa ka lin ruku'i ga yin ruku'i yace fatuma kinu yadayka sai ka tabbatar da aza hannuwanka min rukubatayka daga guwayenka ma'ana ya zama ka dora tafukan hannuwanka bisa ga guwayenka kuma ka ware yatsunka haka kake bukata ka ware yatsunka sannan ba haka nan sai ce wata sauyi zaharaka sai ka daidaitar da bayanka mustawiyyan ya zama madaidaici ma'ana ka daidaita shi baka duki kai kasa kware ba baka kuma dago sama ba daidaita yanda koda wani abu za a zata ba zai faɗi ba ka daidaita daidai shine wata sauyi zaharaka sai ka daidaitar da bayanka mustawiyyan yana mai daidaituwa sai ya ce wala tarfa'u asaka kar ka daga kanka wala tudadihu kuma kar ka dukar da shi ya kama jimagi saboda haka kakka dago kanka sama kuma kakka dukar da shi a tsakiya zaka sai ta dai sannan bayan haka kuma wato jafi ka nisantar da bidab aika wato jafi ka nisantar bidab aika da damutsanka an jambai ka daga sasanninka ma'ana wai damtsinka an san damtse ko da bakin gwiwa hannunka ko zuwa sama zuwa ka haɗa wannan tsakanin to ga ka haɗe su ka matse su zuwa ga nan haƙaƙarin ka shine wajen a wazanka kar ka haɗe su lokacin da za ka yi sujina ko kuma sadaka yi ruku'i ba game su za ka yi ba aka ɗan ɗaga shine wato jafi ka nisan tarfi da aika da damutsanka an jambai ka daga sasanninka sannan idan ka yi haka nan sai ce wata a taƙitul hudu'a ka ƙudurci ladabi da kaskantar da kai bi zalika da waɗannan ayyuka da kake na sallah din bi ruku'inka a cikin ruku'in naka wasu juji da kuma sujada ka to ya zama kana yi ne kana kaskantar da kai ne zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan sai ya ce bayan haka kuma amma duk da kinan da yin magana cewa a nisantar da watan mutum ya nisantar da watan da motsan nashi a namiji jiki na ake magana fa ban da mace ita mace an yi bukatar da mako canza taro jikinta kar ta rika bude jikinta haka nan gaba ɗaya a cikin sujada da cikin ruku'i baki ɗaya ana son ta rika tattare jikinta wuri ɗaya to wannan shine tunda ai kaga koda wajen tsayuwa shi ga namiji ana son ya dan bude kafafun shi kadan haka amma mace kaga ana son ta dan matsa kafafun ta haka ba a so tana sakin jikinta to wannan shine to shine yace a bayan haka kuma a walata da uba kakka yi addu'a fi ruku'i ka a cikin ruku'i ka da ka a cikin ruku'i ba a yin addu'a sai ce iyaka dai wa qul in shi'ta ka fada da in kaso sai ka ce subhana rabbi subhana tsalki ya tabbata ga rabbiyal rabbiya ubangiji na al'azimi wanda yake mai girma wa bihamdihi da kuma godiya ta tabbata gare shi to shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to wannan shine a ce in kaso to sai kai wannan subhana rabbiyal azim wajen amma kar kai addu'a a cikin shi wannan rukuyi din naka to shi yasa kaga abin da yasa aka ce saboda ya zo hadisi ko wanda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fihi min ad-du'a'i fa qaminun an yustajaba lakum yace shi ruku'i ku girmama ubangiji a cikin shi shi yasa aka ce subhana rabbiyal azim bihamdihi yace amma idan sujada ita kuma ku yi ta kokari wajen addu'a da roƙon Allah don haka tabbas za a karba muku in kun kai wannan din to wannan shine to shi yasa ce in shi ta in kaso sai kai wannan ne sai kai subhana rabbiyal azim bihamdihi a cikin wannan amma aka ce ba wai zabi ne baka wai in kaso kai in kaso kuma ka ki ba kurin ba shi yake nufi ba a wai in kaso kai shi in kaso kuma kai wani lafazin wanda ba shi ya ba tunda ya zo a wani lafazi ko cewa manzo sallama yana faɗa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh in yayi ruku'i yana faɗa haka nan to shine ka nufi an baka zabi ko kai wancan subhana rabbiyal azim bihamdihi ko wani wanda ba shi ne ba shine ma'ana to shine a yace walaysa fi zalika tawqitun ba iyakan cewa a cikin wannan walaysa fi zalika tawqitu kun sai ka ce walaysa tawqitu qawlin ba iyakan ce zance fi zalika cikin wannan wala hadda ko kuma iyaka fil lubsi a cikin zama na tsawon ruku'i din abin da yake nufi shi subhana rabbiyal azim bihamdihi da baka misali da shi yace ba iyakan ce an ka ce dole sai watan adadi kaza ɗaya za ka yi ba a'a ba iyakance ba saboda haka duk da ka so yayi iyaka da abin da aka ce karamci dai ka yi so uku shine karamci mutum ya yi so uku shi yasa ko wanda Imam Shafi'i yana cewa mutum ya tasbihi so uku shi ma ko yace saboda abu hadisin aka rawaito daga Abu Dawud wanda Abu Dawud ya ruwaita da Tirmidhi cewa manzon Allah sallama yana cewa idza raka ahadukum in dayan ku yayi ruku'i fa qala fi ruku'ihi ya fada a cikin ruku'i ne wato shine in ya fada a cikin ruku'i ne subhana rabbiyal azim thalatha marrat ya fada so uku to fa kattama ruku'u hakika ruku'i ne ya cika a wazalika adna wannan shine mafi karamci mutum yayi so uku din to shi yasa a nan shi kuma sai ce ba iyakance ba to amma dai ana cewa ɗan karamci ɗin ya zama dai uku ɗin zuwa sama sai ce kuma ba iyakanci tsayi watan wala har da ba iyaka shi ma fillubsi a cikin zama na tsawon wannan ruku'in naka shi ma ba a ce dole sai ka kai adadi lokaci kaza ba a'a ka dai kwatanta musamman musamman in kana yin sallah kana limanci ne ga jama'a to gar ka yi dogon ruku'in da zaka tsawaita ka wahal da mutane da yawa don akwai mai uzuri a ciki akwai mara lafiya akwai kuma wanda yana da wani a bai iya dogo tsayuwa da sauransu dai haka wanda tijo ne shi yayi rauni to kaga in ka cika dogon ruku'i sai ka wahal da mutane da yawa to shi yasa ci ba ya kan cewa a cikin watan dadewa cikin wannan ruku'i sannan sai ce summa tarfa'u asaka sannan sai ka dago kanka wa anta qa'ilun ma'ana bayan kai wannan tasbihi kenan sai ka dago kanka wa anta qa'ilun kana mai cewa sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji dukkan wanda ya gode mashi wato shine sai kai wannan subhan sami Allahu liman hamidahu bayan ka dago daga ainihin shi ruku'i din naka to sannan kuma bayan kayi sami Allahu liman hamidahu sai ce summa taqulu sannan sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka to kaga a wannan shine sai mutai faɗa amma yace amma inda zaka hada waɗanga guda biyu din ka ce sami Allahu liman hamidahu sannan kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu to shine sai ya ce in kunta wahadaka amma in ka kasance kai kadai ne kai sallar wala yaqulu hal imamu amma shi liman in yace sami Allahu liman hamidahu baya cewa rabbana wa lakal hamd shine wala yaqulu hal imamu liman baya faɗa ta ita wannan rabbana wa lakal hamd amma in kana sallah kai kadai in ka ce sami Allahu liman hamidahu sannan sai ka ce rabbana wa lakal hamd sannan yace wala yaqulu al ma'mumu sami Allahu liman hamidahu mai bin liman shi ma baya cewa sami Allahu liman hamidahu shi kuma wa yaqulu iyaka da yana cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allah godiya ta tabbata gare ka saboda haka in liman ne ka kabi kai kuma to ba ka cewa sami Allahu liman hamidahu in liman yace sami Allahu liman hamidahu sai ka ce rabbana wa lakal hamdu kawai shi kuma liman yace sami Allahu liman hamidahu baya cewa rabbana wa lakal hamdu kai ma mu kai kadai zaka cewa rabbana wa lakal hamdu sannan sai yace to bayan ka taso da wannan ruku'i din naka wa tastawi qa'iman sai ka daidai tsaye a muduma innan kana mai natsuwa mutarassilan kana mai sakin gaban ka daidai wato shine ka taso daidai da kyau ka tsaya kyam kamin ka tafi sujada to bayan ka yi haka nan ka taso ka natsu sai ce sun mata hawi sajidin sannan sai ka duka kana mai yin sujada la tajlis gar ka zauna ma'ana in ka ta wurin wannan sujada din kar ka ce sai ka zauna an gane ba zan na za ka yi ba kai tsaye da in ka ta ka taso da ruku'in nan to da ka tashi in za ka ce sujada nika so in ce ba sai ka zauna ba saboda akwai waɗanda suke cewa sai ka zauna wa in za ka ta yi ruku'i sai ka fara zanna in za ka ce sujada sai ka fara zanna sannan sai ka ta wurin sujada to shine ce a'a ba ka yin wannan kai tsaye da za ka wuce ne zuwa ga sujada ɗinka ba tare da ka zauna ɗin ba shi ne wala ba za ka zauna ba a cikin wannan a sadda za ka yi sujada ɗin ba shi ne wala sannan sai ce sun mata judu sannan sai ka yi sujada wato kabbir kuma kana yin kabbara fin hida ɗika lissu judi a cikin dukawarka ga yin sujada ɗin ma'ana shi ne sadda kake cikin dukawar cikin sujada sannan za ka ce allahu akbar ɗin ba sai ka gama yin sujada bayan ka aza goshin naka ƙasa sannan za ka yi cewa allahu akbar ɗin ba a'a kai tsaye za ka ce Allahu akbar din ne lokacin da watan ka kake cikin dukawa din sai yace to in ka tayi wurin wannan sujada din ban ka duka fatu makkinu jabahataka ka kana tabbatar da goshinka wa amfaka da hancinka min al-ardi daga ƙasa ma'ana ka tabbatar da hancinka da goshinka ka aza su zuwa ga ƙasa wannan shine yanda za ka yi sujada din shine sujada din ko an sani kuma shi ma an so da guwayonka da tafukan hannuwanka da gefen watan yatsunka can na kafa ɗinka su ma ya zama dukansu gaba ɗaya suna ga ƙasa ɗin to wannan shine shi yasa malamai suke magana cewa to kuma nan a wajen watan a sujira ɗin zaka yi ka fara sadda zaka duka ka fara aza tafukan hannuwanka sannan guwayonka su kai ƙasa ɗin sadda zaka yi wannan sujira ɗin in kuma zaka miƙi watsaye guwa naka su za su rika watan a su za ka fara dagawa sannan hannuwan naka duka ya zo da hakanan din wanda wanda hakanan din ta hakanan din mutum zai yi shi sannan a wanda aka ci shi wannan shine da aka ci a mazhabar Imam Maliku kuma a hakan haka ne malaman Madina suke suke kuma a shi yasa suke cewa kuma hadisin nan wanda aka ruwaita cewa manzon sallama kana idza sajada yad'u rukubatayhi qabla yadayhi wa idza nahada yarfa'u yadayhi qabla rukubatayhi cewa manzon sallama idan ya yi sujada in zai sujada yana fara aza guwayune ne kamin ya aza hannuwan shi ga kasa in zai tashi kuma yana fara dago hannuwan shi ne kamin guwayun shi to suka ce imamu dara kudini ya ce ai shariku shi kadai kadai ta da ruwaita wannan ruwaita da yace kuma akwai manganun malamai a cikin shi shariku din akan watan inganci ne ko rashin ingancin shi sannan wasu malamai suka ce kuma wannan hadisin dai mansuhi ne an shafe shi wallahi da alam to shi yasa dai ya kawo cewa dai in zaka yi sujada din sai ka tabbatar da goshinka suna ga ƙasa sannan bayan haka aka yi magana cewa kuma wato shi wajen aza goshi din idan mutum ya zama yana da larura shi aza goshin da shi ne dai farin ladin ainihi don haka in mutum zai yi sujada amma ko da hanci ne bai taɓa ƙasa ba to sallar ta yi amma dai ba a so haka wasu na ma cewa sai ya canza ya akwai sauran lokaci amma in mutum larura ce a gare shi ta rashin lafiya sai zan a goshin nashi ya samu rauni bai iya yin sujada ya aza shi ga ƙasa to ba sai ya sujada ba shi ima'i za ya kawai sai ya ainihin watan a duka daidai kamar ya yi sujada din ba sai ya aza goshin nashi ga ƙasa din ba wannan shi ne da haka suka ce ba zai ce ba dai ta yi aza goshi ne ba ga ƙasa din ba a fahimta wasu kuma suka ce ba in yi aza goshin nashi ga ƙasa din duk da haka nan sallar tashi ta yi din ya zama misali yana da rashin lafiya ga goshi ne bai iya sujada sai ɗaya ya duka ya aza hanci ne ga ƙasa marmakin ya sujada suka ce to ba komi ta yi tun da ai wannan duka da ya yi ya ma ƙara gurgusa sama ga imani din da an gaci a yi an fahimta wannan haka imam ashabu ya faɗa wannan shi ne wasu kuma sun kace dai a kawai dai ba sai ya yi wannan ba kawai dai dai imani ne kawai shi kina isa to shine yake nufin ka tabbatar da goshinka da hancinka sun taba ƙasa sannan wato ba shiru bika faikar arda ka rungumi ƙasa da tafukan hannuwanka ba su ɗanye da kana mai shimfiɗa hannuwan naka mustawaitai suna masu daidaituwa ilal qiblati zuwa ga alqibla taj'aluhu ma kana sanya su har zuwa uzunaika daidai da kunnuwanka aw duna zalika ko ƙasa da haka ne kadan yace wa kullu zalika dukan wannan dai wasi'un mai yalwanci ne ma'ana abin da yake nufi shine ya zama ka tabbatar da ka aza hannuwanka tafuka hannuwanka ga ƙasa kuma ya zama ka shimfiɗa su ba don kuɗi su za ka yi ba sannan kuma ya zama kanun yatsun naka su huskanci alƙibla daidai su huskanci alƙibla kuma sadda za ka aza su ya zama ka aza su saiti da kunnuwanka su hannuwan naka ɗin kuma ita ma su jira ɗin ba a ba a ba mutum baya baya zuwa ainihin watan ya a duk da ke zai bayani ganin can gaba na ba sai ka haɗa hannuwanka ka ka mace su can ga awazan ka baka to shine ne ya kamata magana da yanda zaka aza hannuwan naka ɗin sai ce kuma gaira annaka sai dai banda cewa kai la tabtari su zira'aika ba ka shimfiɗa zira'in ka firar daga ƙasa ma'ana waɗannan zira'in ga naka ba ka shimfiɗa shi kuma irin wanda kare yake durƙusa waɗanda yake yake yake yi dinnan wani lokaci to kar ka yi haka nan a a tafin hannuwan naka ne ake so ka aza kurum sai ce kuma bayan wannan wala ta dummu adudaika kar ka taru da mutsanka ilajan bai ka zuwa ga sassaninka ga ka ga da mutsanka misali su hatsi zuwa ga karkarin ka gefen jikinka ba a hakanan ka dan buɗa su amma ba kuma buɗawa ina hakanan kwarai ba duk ka babba ki wuri ka ta jihiri mai ba shi yake nufi ba tsakaitawa dai sai ce walakin sai dai to jannihu kana nisantarwa bihi ma da suwa tajnihan wasa dan nisantarwa matsakaiciya ba ba bake da zaka duka tarhili wanda in an kai sahu sai ka isko duka mutane yan kadan sun tarhili mai yawa ba a'a tsakiya dai ba ka buɗa kwarai kwarai ba kuma baka maci jikin naka ba sai ce wata kunu duka ana magana ga namiji amma yace wata kunu rijilaka kafafuwanka su zamo fi sujudika a cikin sujudaka su zamo qa'imataini suna tsaye wa budun ibhamaihima cikin babban yatsun su ila al-ardh yana ga kasa ma'ana su da kai su da zama cikin babban yatsan ka yana kafe ga kasa kawon naka suna suna suna kafe a tsaye din haka ake so sannan sai ya ce bayan kai haka wata kulu sai ka ce in shi ita in kaso fi su duka cin su da ka sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli sai ka faɗi wannan subhanaka tsarki ya tabbata gare ka rabbi ya ubangiji na zalamtu nafsi na zalunci kaina ma'ana na aikata aikata laifi na zalunci kaina wa amiltu su'an ya Allah na aikata miyagun ayyuka ne laifuka faghfirli Allah ka gafarta mani sai ka faɗi wannan din aw gaira zalika ko kuma wani wannan in shi ita in kaso mana ko kuma ka faɗi wata wadda ba wannan ba ko kamar irin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kenan da sauransu duka da in kaso misali to shine duk wanda ka suka kaso ne daga cikin wadannan addu'o'in duka ana yi a cikin yaci watan a sujira din shi ma da can kamar wanda kasan da can cikin ruku'i din kamar can cikin ne cikin ruku'i adadi karamci din misali zai zama dai da baki uku zuwa sama ba iyakan cewa dai dai gurgudu sai a tsakaita kawai to shine sai ka faɗi wannan din sai ya ce wata da kuma kana yin addu'a bis sujudi a cikin sujada in shi ita in kaso shi ma sai kai addu'a ka roki Allah bukatunka a cikin ita sujada din a yace wa laysa liduli zalika waqtun kuma ba ba lokaci ga tsawaita wannan sujada din daidai gurgudu za ka kwatanta da in kai kadai da tsawaita za kai shikenan can kai in kuma cikin jama'a ne to sai ka tsakaita don karka wahal da mutane da yawa ciki yace wa qalluhu mafi karamcin shi dai shi wannan sujada din nan taɗima innaka mafasiluka gabbanka su natsu mutamakinan suna matabbata ma na sada kai su jira nan ya zama gabbanka su natsu daidai sannan ka dago sai ce summa tarfa'a summa tarfa'u ra'saka sannan sai ka dago kanka bit takbiri da kabbara fata julus sai ka zauna in ka zauna din nan sada ka taso kenan kaga kai su jira farko ne yanzu ka dawo kenan ka zauna sai ce fatusni rijlaka fatusni rijlaka yusra sai ka lankwashi kafarka ta hagun fi julusika cikin zaman naka din bayyana sajar sai ni tsakanin waɗannan sujudun guda biyu watan sibul yumna sai ka kafa kafar taka ta dama ita kuma wa buduni asabiha cikin yatsunta ita kafar taka ta dama ila al-ardi yana ka kasa tana tsaye ga cikin yatsun ka yatsun nata ciki su kuma suna ka kasa haka zaka yi in ka dago daga sujudar ta farko kamin ka tai ga sujudar ta biyu sannan watan fago ya ka sai ka dago hannunka har yanzu an al'addi daga barin ƙasa shi ma an alaru kuma ta yi kaka aza su bisa guwayonka ma'ana sadda ka taso daga sujira ta farko din idan ka taso daga wannan sujira ta ta farko sai ka zauna ka ɗauko hannuwanka daga ainihin watan ƙasa sai ka aza su bisa guwayonka a bisa ga cinin daga sun ce haka ake so daidai wajen guwayon naka kenan ba kusa guwayon naka haka ake bukata ka aza to wannan shi yasa aka so mutum ana an ce mutum haka shi yasa wasu malamai suka magana cewa in mutum ya taso da sujada bai dago hannuwan nashi ya azabi sa guwayen nashi ko cinin nashi ba suka ci sallah ce ta ɓaci amma dai watan watan kuma wasu ci dai ba ta ɓaci ba a to wannan shine wallahi da ya alam to shine dai haka ake bukata sai ka dago din sannan bayan kai wannan sai ya ce summa tajudu saniyata kaga ba wai ana nufin da ka dago daga sujada kai ruku kuma sai ka saki kuma ba ka zama na daidai sannan ka saki kuma ga sujada ta biyu din sai ce sun mata juri saniyata sannan sai kai sujada ta biyu kama fa'alta awwalan kamar yadda kai ka aikata da farko sannan bayan wannan sun mata kuma sannan sai ka tashi minar ardi daga ƙasa kama anta kamar yadda kake mu'ta medan kana mai dogara ala ya dai ka bisa ga hannuwanka ma'ana ka bada karfi zuwa ga hannuwanka kuma ka fara dago guwayen ka sannan hannuwan ka su dago shine ma'ana watan a a ka zamo kana watan ka ka dago hannuwan naka din kana mai dogara bisa ga hannun naka ɗin to wannan shi ne sannan sai ya ce latar ji ujalisan ba za ka dawo zaune ba lita kuma min julusin don ka tashi daga tsaye ba ma'ana yana nufin wayan ka taso daga sujura ɗin wannan jalsatun istiraha ki ne ka magana ba a yi ne ba ka yi ne saboda ka amalikiya ba za a yi wannan jalsatun istiraha ɗin nan ba to shi ne ka magana cewa in ka yi haka nan ɗin ba za ka dawo ka zauna ba idan ka yi wannan da ka taso daga sujuda kai tsaye da ran miƙewa zaka shi yasa ake cewa kamar yanda mai a wanda an sani shi wannan ne a jasatu istirahat din nan ba a yin shi wanda ina jin hanafawa ne ko suke suke cewa a wallahi da alam da ana cewa su akwai wanda ina jin shafi'awa ne ko shafi'awa ne kai suke cewa in musu mutum ya dawo ya yi wannan jasatu istirahat din sunna ne to amma dai a malikiya ba a yi kuma suna kawo cin kamar yadda akwai mai ɗaya daga cikin sharhukan na risala shine sharhun athamar dani wanda ya kawo cewa an samu daga sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhu wanda yake cewa idan mutum haye irin wannan zaman ku to inda gangan ne ya siya istighfari amma ba sai ya sujuda rakanwa ba amma dai istighfari in kuma da mantuwa ne suka ce sai ya sujuda amma dai aka ce dai magana da firin jai ba sai ya sujuda din ba da haka amalikiya ba yin wannan jisutul istiraha din shafi'awa ne suke yin shi shine yake cewa lakin kama yake cewa la ta ba za ka dawo ba jalisin zaune li taquma don ka tashi wa min julusin daga zama ba a'a kai tsaye ba jalisul istihara ba jalisul istiraha sai ya ce walakin sai dai kama zakartu laka kamar inda ambata maka dai haka zaka yi can wurin su watan a da ambata maka can kai tsaye da Allah zaka miƙe ba sai ka zauna ba wai sanda zaka yi in ka taso daga rukuyi in zaka yi sujada kamar yadda ya faɗa maka ba sai ka zauna ba sannan ka tayi wurin sujada to shi ma haka nan ne shi ne ma'ana walakin sai dai kama zakartu laka kamar yadda ambata gare ka ne sannan wato kabbiru sannan sai kai kabbara fi hali qiyamika a cikin halin tsayuwar taka sanda kake cikin tashi tsaye din sai ka sai kai kabbara to bayan ka miƙe tsaye sun mata karaba sannan sai kai karatu kama qara'ata fil ula kamar yadda kai karatu a cikin raka'a farko audu na zalika ko kuma ƙasa ga haka nan ma'ana ka karanta sura da bata kai ga ita wanda ƙasa ga ita wannan wanda karanta a raka'a ta farko din yace to wata fa'alu mithla zalika zaka aikata misalin wannan sawa'an sawa'an daidai ma'ana yadda kaga amma misal to haka nan zaka yi a cikin sallolinka yace amma sai dai gaira annaka sai dai banda cewa kai ta kanutu kana yin alqunutu ba'da ruku'i bayan kai ruku'i ma'ana yana nufin in tunda yana baka misal ne kucin da sallar asuba kuma wannan misal da ya baka sauran salloli ma haka zaka yin su karatun fatiha da sura da tsayuwa da komai dai da sujada da ruku'i duk haka aka yin su ne to shine sai ya ce kana yin alqunutu amma bayan kai ruku'i kamar da muka shafa da tun karatu kamar na farko shi yin alqunutu din nan wato ana cewa a bayan an taso don shi kai ne ma cikin matsaba ana wasu suna cewa musabi ne suna cewa sunna ne saboda haka ana cewa ko can ana yi ne bayan an yi ruku'i kamar in kai ruku'i ka dago bayan ka ruku'i ka taso daga ruku'i sai ka karanta alƙanutu din wasu kuma sun ka ce a'a in dai ka gama karatun fatiha da sura dai ga raka'a ta ka ta biyu din nan asuba din kamin kai ruku'i ne sai ka karanta wasu sun ka ce dai sai bayan ka dago ne wallahi dai alam to shi ne shi ma sai kawo cewa gaira annaka ta kanutu sai dai cewa kai kana yin alƙanutu ba da ruku'i bayan ka taso daga ruku'i wayan shi ita in kuma ka so kanatta sai ka yi wannan alƙanutu din qabla ruku'i gabanin kai ruku'i ba da tamamin kira'ati bayan cikar karatu bayan ka gama karatu shi ne sai ka karanta shi wallahu alam dai to sai ya ce walqunutu ita alqanutu din nan ita ce gashan zai faɗa mana lafazin nata shine mun sha karanta Allahumma inna nasta'inuka wa duk da yake nan shi in an ka duba zamu ga akwai waɗansu abubuwan da bai kawo ba wa nusni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka shi anan wani alqanutu da kawo babu ta ciki saboda haka wanda ya kawo da shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhafu 'adhabaka al-jidda inna 'adhabaka bil kafirin malhiqun to wannan irci ya kawo za mu fassara ta Allahumma ya Allah inna nasta'inuka mun muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafararka wa nu'minu bika mun bada gaskiya da kai ma mun iman da kai kenan wa tawakkalu alayka ya Allah muna dogara gare ka in mun hada da wancan din wa nusni alayka alkhaira kullahu muna yabon alkhairi gare ka dukkan shi ko kuma muna jingina alkhairi gare ka dukkan shi ya ubangiji shine wa nusni alayka kullahu nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka ba mu butulci maka kaga na amma shi malam bai kawo wannan din ba duka ana yi din ko kai wancan ko kai wannan din duk yayi din sai ce wana khalaqu laka muna kaskantar da kai gare ka ya ubangiji wana khalaqu muna son cewa muna daga barin dukkan wani addini wanda ba naka ba wanda turuku muna barin man ya kafuruka duk wanda ya kafirce maka Allahumma ya Allah iyyaka na'budu gare ka muke bauta wa laka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu kuma muke yin sujda wa ilayka nas'a ya ubangiji gare ka muke aiki duk ayyukan da muke gudanarwa ya ubangiji to muna son don kai tun daga sa'ayi tsakanin safa da marwa salloli azumi da sauran su gabaki daya wani hafidu muna gaugawa narju rahmataka muna kaunar rahmaka wani khafu azabaka muna tsoron azabaka aljidda matabbaciya ubangiji inna azabaka domin haƙiƙa azabaka mulhiqun mai riskuwa ce bil kafi daga kafiri Allah kare mu to wannan ita ce alkanutu wanda ake yi bayan a cikin sallar asuba din sannan sai ya ce to bayan ka yi ta thumma taf'alu fi sujudi sannan sai ka aikata a cikin sujada wal julusi da zama ma'ana ya riga ya kare maka wannan kenan to saboda haka in ka tega kuma sujud zaka yi nan gaba sai ce sai ka aikata a cikin sujada wal julusi da zama kama ta kaddama kamar inda ya gabata min alwasf da sifar da an baka wannan shi kai sai ce fa idza jalasta to idan ka zauna ba da sujud ce ni bayan sujada guda biyu to in kai zanna shikenan sai ce nasabta rijlaika rijlaka sai ka kafa kafarka al-yumna ta dama shine nasabta sai ka kafa rijlaka al-yumna kafarka ta dama wa buduna asabi'aha cikin yatsunta ita wannan kafar taka ta dama ila al-ardi yana ka kasa zaman tahiya ne kenan zakai fa wa thalaytal yusra sai ka kwanta da kafarka ta dama halan kwashi ta kenan wa afdaita sai ka watan wa afdaita bi alitika sai ka aza doyeniyarka ila al zuwa ka kasa ya zama doyeniyarka tana zaune ga kasa ta hagun kenan shine wa an wa afdaita sai ka hada sai ka dan fara shine sai ka watan aza doyeniyarka bi alitika doyeniyarka ila al zuwa ka kasa wala ta kaura yace amma gar ka zauna ala rijlika yusra bisa ga kawta kan ta dama ta hagun ba saman ta zaka zauna ba ka tura ta a gaba in ka tura ta a gaba to shine sai ka in ka tura ta a gaba to shine aka nufin za ka yi ba za ka ainihin watan ba za ka lankwashe ta ba za ka zauna bisa gare ta ba ma'ana sai ce wa in shi ta in kuma ka so hanaital yumna watan sai ka kwantar da kafar taka ta dama finti sabiha a cikin kafa ta din faja alta jamba bahamiha sai ka sanya sashin babban yatsanta ilal ardi zuwa ƙasa yace in ka haka nan to fa wasu indo abun ne mai lawanci ma'ana abin da yake nufi shine wato a idan ka su bayan malbakin ka kafa kawata ka dama tana tsaye cikin yatsun naka yana can yace to in ka so sai ka kwantar da ita shine wa'in shi ta in ka so halaita sai ka kwantar da aliyum na kawata ka dama din fintisabiha a cikin kafata din faja'alta sai ka sanya jamba ba mika gefen babban yatsanka sai ya zama ila yana ga ƙasa ka gane sai ya zama babban yatsanka gehi ne gehi ne wannan din yana ƙasa yace fa wasu wannan dun mai limanci ne sai yace bayan wannan sun mata ta shahadu sannan sai kai tahiya to wannan shine sannan yace wa tashahhadu ita tahiya din nan ga lafazin zai fara shi ma shine kamar yadda an kasanta at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to in ka tsaya bakin ka sallame yayi shine fasara ta shine allahumma ya allah at-tahiyatu lillahi gaisuwoyi sun tabbata ga Allah shine at-tahiyatu lillahi dukkan gaisuwoyi sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi tsalkakan ayyuka sun tabbata ga Allah at-tayyibatu dadadin kalmomi sun tabbata ga Allah as-salawatu dadadin salloli ma'ana tsalkakan sallola din nan waɗanda suke guda biyar din nan su ma lillahi sun tabbata ga Allah assalamu alayka amin shi tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkashi assalamu alaina aminci ta fata gare mu wa ala ibadillahi salihina da bisa dukkan bayan Allah na kware ashhadu na shaida Allah ilaha illallah babu an bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi wa ashhadu na shaida anna muhammadan lalli annabi muhammadu abduhu bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne to sai ce fa in sallamta in ka sallame bakin nan ba da haza bayan wannan ajiza aka ya isan maka shikenan sallaka ta yi ta cika yace amma wa mimma taziduhu in shi ita yana daga cikin abin da ka karawa in ka so karawa din sai ka ce wa sharu anna allazi ja'a bihi muhammadu haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nar haqqun wa anna as-sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil quburi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ala muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majidun allahumma salli ala malaikatika wal muqarrabina wa ala anbiya'ika wal mursalina wa ala ahli da'atika ajma'ina allahumma ghfir li wa li والدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة أزما اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المسير masu'il masir to shine assalamu sai ka sake mai kuma assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sannan sai kai sallama to wannan shine abin da ya kawo wannan addu'a wanda mutum zai iya ta a cikin watan bayan in kaso kenan bayan kai gama tahiyya din zan fassara ta ita ma shine sai mutum ya karanta cewa wa ashhadu na shaida anna allazi ja'a bihi muhammadun lalle abun alqur'ani nan da annabi muhammad ya zo da shi ya haƙƙon gaskiya ne wa annal jannata haqiqa aljanna haqqun gaskiya ce wa annan nar haqiqa wata haqqun gaskiya ce dukkan su Allah ya halice suna nan kuma wa annas sa'ata haqiqa tashi alqiyama atiyatun mai zuwa ne la raiba fiha ba ko kanto a cikin ta wa anna Allah haqiqa lalle Allah madaukin sarki ya basu man fil qubur yana tayar duk wanda a cikin kabari mana duk wanda ya mutu Allah zai tayar da shi ya Allahumma ya Allah salli ala Muhammadin kai salati ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da bisa iyala annabi Muhammadu warham Muhammadan Allah kai kai rahama ga annabi Muhammadu wa ala Muhammadin da iyala annabi Muhammadu wa barik ala Muhammadin kai albarka bisa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da bisa iyala annabi Muhammadu wannan wa albarka din da rahama din da aka magana ba irin ta kowa da kowa ba wannan ta da musamman ce dan rahama da albarka da manzo Allah yana ta da su ba wannan ta musamman ce wata ce ta daban wallahi alam Allah shi kadai ya san yanda take din sannan ya ce kama sallaita kamar da kai salati kamar da kai watan salati wa rahimta kai rahama wa barakata kai albarka ala ibrahim bisa ga annabi ibrahima wa ala ali ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahima fil alamin a cikin talikai innaka haqiqa kai ubangiji hamidun abun godiya ne kuka ci abun yabo ne majidun kuma mai girma Allahumma ya Allah salli ala mala'ikatika Allah ka yi salati ga mala'ikunka tsira ga mala'ikun kenan wal muqarrabi da makusanta daga cikin su matan manya manyan su kenan wa ala anbiya'ika kuma ka yi salati ga bisa ga annabawanka wal mursalin da manzanni wa ala ahli da'atika da bisa ma'abuta biyayya gare ka ya ubangiji ajma'ina baki daya duka Allah kai salati gare su Allahumma ghafirli Allah kai gafara gare ni wa li walidayya da iyayena wa li a'immatina da shugabannin mu wa li man sabaqana da duk waɗanda sun karigiya mu bil imani ga imani magafiratan gafara azman yanki ya ubangiji ma'ana wanda yake a tabbatatta ya ubangiji wanda ba yankewa kuma gare ta Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka min kulli khairin daga kowanne irin alkhairi sa'alaka minhum Muhammadun wanda annabi Muhammadu ya roke ka nabiyu ka annabinka wai ma'ana duk wani alkhairi wanda manzo Allah ya roke ka ya ubangiji to ina roƙonka Allah ka bani shiya wa a'udhu bika malamai suka ce amma nan ban da magana ce to a shafa'a shigo yawa a shafa'atul kubra wannan manzo Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam ko kai roƙi wannan kan ba za ka samu ba to shine Allah ka ina roƙonka min kulli khairin daga kowane alkhairi sa'alaka minhu Muhammadun wa annabi Muhammadu ya roke ka nabiyuka annabinka wa a'udhu bika ina neman tsari gare ka min kulli sharrin daga kowane irin sharri ista'azaka minhu Muhammadun wa annabi Muhammadu ya roke ka tsari daga gare shi nabiyuka annabinka sallallahu alaihi wasallama sannan Allahumma ya Allah Allahumma ghafir lana Allah kai gafara gare mu ma kaddamna abinda muka gabatar na zunubai wa ma akarna da abinda muka jinkirtar aka ce abinda muka jinkirtar na ibada wanda ya kamata a ce mu yi cikin lokaci mu yi ba to Allah kai gafarta mana wa ma a'lanna da abinda muka bayyana na zunubai wa ma anta alam bihi minna da abinda ya Allah kai ne masani da shi ba wanda ya san shi sai kai ya ubangiji duk muna roƙo Allah kai gafarta mana na zunubai kenan rabbana ya ubangiji atina fid dunya hasanatan ka ba mu kyakkyawa a nan duniya wa fil akhirati hasanatan kuma a lahira ka ba mu kyakkyawa wa qina azaban nari Allah ka kiyaye mu daga azabar wuta wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsari gare ka min fitnatil mahya daga fitinar rayuwa wal mamati da ta mutuwa sannan a wanda kamar yadda aka sani nan ya faɗa cewa ina neman tsari gare min fitnatil mahya daga fitinar rayuwa wanda fitinar rayuwa din nan wato shine mutum ya rika aikata miyagun ayyuka waɗanda za su zama sakamakon ya samu mummunar cikawa Allah ya kare mu to fitinar rayuwa kenan shine wa uzbi kana matsari kan min fitinatul mahya daga fitina ta rayuwa shine kan aikata miyagun ayyuka wanda kashi na zama munan kashi Allah ya kare mu ah sannan wala mamaci kuma da yace fitina ta mutuwa wato wal iyazu billahi shi ma shine kamar mutum wajen mutuwa da ya mutu yana kafiri bai da imani Allah ya kare mu shi yasa wanda akwai ana cewa shi dan yana zuwa ga mutum wanda zai zo inda yake watan in mutum zai mutu kin lokacin da ya zo gaba mutuwa din sai ya zo aka ce shi danu ne guda biyu guda a tsaya wajen hannun shi na dama guda na wajen hagun din shi wanda wannan kamar yadda shi mai wancan shirin nan Asamar Dan ya kawo yace kuma Ibn Umar Abdullahi Abdullahi bin Umar shine ya faɗi wannan magana din yace shi dan zai zo guda bangaren wajen dama guda bangaren wajen hannun mutum na hagun wanda bangaren wajen dama zai zo mai da siffar baban shi shi mutumin wanda zai zo mai cikin bangaren hagun shi kuma siffan mahaifiya ta zai zo mashi to na bangaren wajen damar din nashi mai siffan mahaifin nashi sai ya ce mai ya kai ɗana ka sani kai babba ne kai kana daraja a wurina kuma ina tausayin ka ina ma wannan lalle ka yi kokari ka mutu bisa ga addinin nasara shine shi yafi kowane addini gaba daya shi kuma na wajen bangaren hannun dama hagun wanda a siffan mahaifiya shi kuma shi kuma sai ya rika ce mai ka mutu a bisa ga addinin yahudawa shi yafi kowane addini subhanallah Allah kare mu to shine karshe ci karshe in mala'ikun da sun ka zo wajen karbar rayukan dama mutumin kirki ne in Allah ne ba tan mala'ikun rahama ne sun ka zo to za su kore nan shi dan za su gudu don ba ba su tsaya ba za su kore su in kuma da makocin mutum ya aikata ayyuka na lafi akwai mala'ikun azaba ciki to shikenan shi dan shikenan sai nan sai da ya mutu bisa wannan watan addini wanda ba musulunci ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu cika da imani alfarmin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine aka ce shine fitina ta mutuwa kenan sannan wal mamati ya ce wa min fitnatil qabri haka ne ina roƙon tsare gare ka ya ubangiji daga fitina ta kabari shine watan tambayar nan ta mala'iku da za a yi to Allah ka bani iko na amsa ba tare da matsala ba amin amin Allah ya samu ansa baki daya sannan sai ya ce haka ne ya Allah ina roƙon ka tsare wa min fitnatil masihid dajjali daga fitin nan ta wanda shafaffen nan wanda bai da albarka ad-dajjal makareci din nan wanda ake cewa kuma ad-dajjal din nan a aka ce masihi din nan da aka ce mashi masihi masihi din nan ne wato saboda yana shafi watan a yana shafi dukkan wani abu wanda yake na alkhairi kokarin yake shafe shi kuma cikin lokaci aka ce cikin kwanuka ne take tutu zai game duniya gaba daya shi yasa aka ambace shi da suna masihi din a shi kuma annabi isa an ce an ce mashi masihu ne shi kuma saboda watan daga kalmar siyahatan ne siyaha ne yana ninkaya a cikin watan sha'anin aikin Allah subhanahu wataala zai game duniya baki da shi mata wannan bangaren da shirya ta lokacin zai dawo a duniya kuma shi mai albarka ne shi ya to shi kuma wannan shine aka ci shi masir da jari dinnan ne saboda kasancewa ta a a kasancewa ta watan a watan zai shafi duk wani abu wanda yake an ce kuma yana da ijiya ɗaya ne bai da ijiyar dama ta hagunci kawai yake ita an ce shi yasa aka ce mashi almasihi an ce mashi mai shafaffen ijiya ta dama ad-dajjal makareci shine wani bidatul masihi haka ne ina roƙon daga fitinan mai shafaffen ijiyar nan ta dama ad-dajjal makareci din shi ma duk ana fasara da haka nan yayi to shine aka cewa watan a masihid dajjali aka ce kuma ad-dajjal din nan kuma har yanzu watan daga kalmar dajjala ne idza satara wa gadda idan mutum ya rufe abu saboda shi wannan dajjal din nan yana rufe gaskiya ne da ƙarya ya dauko ƙarya lulluɓa ta bisa ga gaskiya to shi yasa aka ce mata aka ce mai dajjal din sannan haka nan wa min azabin nari yana neman tsare gare ka daga azabar wuta ya ubangiji wa su'il masir da haka nan daga mummunar makoma Allah ka kare mu baki daya yace assalamu alayka aminci tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkaci assalamu alayna aminci tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihina da bisa bayin Allah na kware wanda an kawo wannan ne ma wasu na cewa kuma koda bai sake maimaita wannan ne din ba in ya tsaya bakin wasu ilmasir wasu ilmasir din duka ya yi shi ma nan wajen Allah ya alam sannan bayan haka sai ce to summa summa taqulu sannan sai ka ce assalamu alaikum sallama kenan kaga masallaki na assalamu alaikum taslimatan wahidatan sallama daya an yaminika daga daman ka nan da yace ka ce assalamu alaikum an sani ita sallama din nan haka ake sun yin ta ita wannan din nan ta farko din nan ta fita daga sallah din nan to farilla ce dole sai an yi mutum ya sallah bai sallama nan ba sallaci ta ɓaci kuma dole sai an sata da alif da lam assalamu alaikum ba ka cewa salamun alaikum ko salamullahi alaikum a'a sai dai assalamu sai ka sa alif da lam din assalamu alaikum to haka mutum zai zai ita wannan sallama din a ta sallah din ta da alif da lam to shine yake cewa assalamu alaikum taslimatan wahidin sallama daya an yaminika daga damanka ta kasidu biha zaka nufa da ita qubalata wajhika a gaban goshinka a gaban fuskarka ma'ana shine zaka yi zaka zaka dan ishara nan a gabanka sannan kamin ka kammala assalamu alai sai ya zama ka'iyat sai ka dan juya wajen bangaren dama sai ka ida ita can wajen to shine ma'anar zaka zaka nufe ta an yami ne ka daga daman kai kasir biha zai nufa da ita qubalata wajhika ta kasir biha zaka yi nufi da ita qubalata wajhika shine a gaban fuskarka sannan wata ya amuru bi ra'sika qalilan sai ka dan karkata kadan wajen dama da da kan naka assalamu sai ka iya alaikum sai ka iya can wajen ban kadan jiwa kadan wanda za a dan ga gefen huska kananiya can daga baya ba wai waya za ka haka nan sosai ba a'a kadan shi yasa ce qalilan kadan shine waje ta ya manu sai ka damanta bi ra'sika qalilan kadan ma ka karkata ka kadan yace to haka za ya fa'alul imamu haka ne liman zai aikata war rajul wahdahu da mai sallah shi kadai to wannan shine to wannan ita ce sallama wannan ne daya to ita ce wata wajibi amma dai ana yin sallama guda biyu ko wanda haka shi shi wajen tafi akan ayi sallama guda biyu din shi ma yace wa ammal ma'mum amma ma mu shi kuma fa yusallimu wahidatin sai ya sallama daya shi kuma ya tayamanu biha zai damanta da ita kalilan kadan ma'ana zai dan karkata wajen dama kadan a in zai sannan waya ruddu kuma sai waya ruddu ukula sai ya mayar da wani sallama din alal imam galiman qubalatahu a gaban goshi a gaban shi ma'ana shi mamudin nan gaba gare shi kenan yushiru biha ilayhi zai ishara da ita zuwa ga liman din kaga biyu kenan sallama biyu kenan sannan waya ruddu alaman kana sallama sai ya kuma mayar ga wanda ya kasance yayi sallama alaihi gare shi ala ya sarihi bisa ga hagun din shi ma'ana kenan ya akwai wani mutum guda wajen bangaren kana hagun kuma ya samu sallan nan cikakkata ma'ana ya samu raka'a dan cikakkata lahiya lau ko jami'in gaba ɗaya ma to amma in bai samu raka'a ko ɗaya ba to wannan ba sai ka mai sallama din ba to shine yake cewa in wani ya ma sallama a gefen naka ne ma'ana akwai wani mutum ɗayan kenan ya ce fa in lam yakun sallama alaihi ahadun in wani ɗaya bai zamo yayi sallama gare shi ba lam yarudda ala yasarihi shay'an lam yarudda shay'an ba zai mai da wani abu na sallama ba ala ya sarihi bisa ga had- watan hannun shi na hagun din saboda haka sai ya watan a watan sai ya kawai wajen dama watan wajen dama din kawai da- da nan gaba ne ta liman din shikenan kaga sallama uku kenan yanzu in ka diba wajen dama wajen liman da wajen hagun akwai mutum wajen hagun kadin sannan wai ja'alu yadayhi yace sai ya sanya hannun shi fi tashahudihi a cikin tahiyar tashi din ala fakhizaihi aza bisa ga cinenen shi wai qabidu asabi a yadihi sai ya watan damke yatsun hannun shi shine wai wai qabidu sai ya damke asabi a yadihi yatsun hannun shi al-yumna na dama ma'ana ya dunkule su kai ya kai ya ainihin waware su ya ya bude su wai yabsudu sabba wai yabsudu sabbabata sai ya shimfida manunin yatsan shi kuma wannan manuni din aka ce wai saboda wasu suna yawan zagi amfani da shi wajen zagi shi aka ce mashi sababa wallahi alam Ah, shi yasa ake ce mashi sababa din wanda lalaba ne aka ce suna yawan zagi da shi din kuma ah, ana ce mata kuma al-musabbiha shi kuma saboda ta- ta- ta- watan ah, ah, ana yin tasbihi kuma da ita ko sannan ana cewa ah, ah, eh, kuma har yanzu ana al-musabbiha kuma tana kasancewa ana ce mata al-muzabbiha afwan ah, ana ce mata ah, mu- musabbiha ne kasu in fada saboda kasancewar mutum yana watan ah, yin tasbihi da ita to shine yake nufin sai ka shimfiɗa ta ita wannan yatsan naka din yushuru biha yace kuma sai mutum ya nuni da ita wa qad nasaba harfaha ila wajhi kuma ya zama hakika ya ya kafa watan gefenta shine harfaha din gefenta ila wajhi zuwa ga fuska ce ma'ana nan gefen nata wajen hori inda horin ga tahin ga yake to sai ya zama yana kallon fuskarka shi ma wannan babban yatsan naka kana iya shi ma miƙe shi din tare da shi tare da wannan manunin naka din wannan dai yayi to shine zama dai ka miƙe wannan babban yatsan naka din a wannan ma- ma- manunin naka din kuma harfa ha gefen ta ila wajehi zuwa ga wajen fuskan mutum yace to amma waqtu li fasiri an yi sabani fi tahrikiha a cikin mummotsa yatsan shin ka mummotsa shi ko ku a tsaye zakai da shi can kurun to faqila yace an ce ya taqidu bil isharati biha yana kudurcewa a cikin yin isharar da sai ya nuje ta kun bai motsa ta din yana ishara ne cewa annallaha cewa lalle Allah madaukakin sarki ilahun wahidun Allah ne daya in yayi wannan zaman tahiya din sai ya miki wannan yatsan nashi din manunin manunin nashi din bai motsa baya motsa shi to yana nuna cewa Allah guda ne shi kadai sannan sai ya ce wata awwal man yuhaddiku shi ko wanda yake mummotsa ta yana fassara ta da cewa annaha ita wannan yatsan nan maqma'atun kamar wata guduma ce li shaytani ga shaytan shi shaytan haka ga ya ganin ka kamar karki wata guduma ce wanda zaka buge shi da ita in ka in kai zama watan ka kana mummotsa ta din in kuma kai yi miƙe ta kun baka motsawa kana gudan Allah shi kadai ne to wallahi alam wannan kuma wajen mummotsa ta din wasu suna cewa in za a mummotsawa din wato ya zama a ta ya za a yi shin sama da ƙasa mutum zai rika yi ko kuwa a gefe wajen dama da hagun zai rika kakkaɗata to duka dai kowanne da irin mutum ya ɗin ya yi sannan sai malam shi ko mai risala sai ce amma wa ahsibu ina zaton ta'awila zalika fassarar wannan an yazkura bi zalika ya tuna da wannan shi mutum din min amri salati ya rika tunawa da cewa da al'amarin sallah tai da yake cikin ta ya tuna da ma saboda ma ya tuna da ma ibnahu abinda zai hana shi insha Allah in Allah ya so an sahwi fiha daga yin rabkanuwa a cikin ta wa shuguli da kuma shagaltuwa ana ha daga barin ta wato shine shi yasa suna cewa suna cewa wai in kana wannan mamotsawa din to sadda kake mamotsa akwai wata jijiya tana da alaka da jijiyar da, da- da ainihin zuciyarka to kana kadawa a nan lokacin zuciyarka tana ita ma hankalin yana nan yana dawowa ga wannan yatsa din shi yasa sai ya zama hankalin mutum zai samu ta- damar tattaruwa wuri daya ba za ka yi rabkanuwa a cikin sallar ka ba in kana wannan mamotsawa din saboda duk da ka motsa din wannan jijiyar da take da alaka da jijiyar da da zuciyarka za ta kai haka zuciyarta kadin kana sane da abin da kake ciki wallahi wa ya Allah wannan magana shi ta malamai ne to shine yace bayan wannan kuma wayab sudu ya da hul yusra sai ya shimfida hannun shi shi kuma na hagun ala fakhihi al aysari bisa ga cinye shi ta hagun ita kuma ita ma'ana ba dunkule hannun ya tsunna kaza kai ba kamar da kai ganin dama a ita kai tsaye ka aza ya tsunna ka shi- ka- ka aza su bisa ga ainihin watan kafa taka ta hagun wala yuhadduku ha baya mu motsa wannan yatsan din na na hagun din shi wala yashiru ba wala yashiru biha ko bayan ishara wannan nuni inda da ita wannan hannu din duka dai wannan shine to alhamdulillah dai kamar yadda na faɗa kucin karatun zai wajen mu ja shi da gudu ne a shi yasa mun ja karatun da gudu kare da gaske don mu samu sai mu dan samu gaba wanda za mu dan tattaro watan yadda shi malam ɗaya bayanin ainihin sifar sallah din wanda na ya mana bayanin sifar sallah mafi yawanci gaba ɗaya gashi har ya kawo mu zuwa ga sallah mewa to shi yasa za mu tsaya nan insha Allah sai mun dawo sai mu tashi a ci gaba in Allah ya da muna fatan inda muka daidai Allah ya karɓa mana kurakuran Allah ya yafe muna albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah